الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin safiyar 20 ga watan biyar watan jima'a da hula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 447 ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiqiyya wallafa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala wa ghafara la za mu tashi a karatu na goma sha ɗaya muna cikin wato ambatan hadithai da malam yake jirowa gane da abin da ya shafi al'asma'u wasifat inda yake cewa wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗin Allah faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbar samawati saba'i wal ardi wa rabbal arshi al'azim rabbana wa rabba kulli shay'in faliq al-habb wan nawa munzil at-taurati wal injili wal qur'an أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم الله صلى الله عليه وسلم يكي يوم الدعاء ya zo cikin sahihu muslim cewa abu salihin samman zakwan zayyat sahibu abi huraira radiyallahu anhu wa arda shi abu salih rahimahullah yana karantar da almajiransa cewa idan arada ahadukum an yanam an yattabi'a ala shiqqihi al-ayman idan ɗayanku yana so yayi bacci to ya kwanta a gefen jikin shi na dama tsagin jikin shi na dama sai ya ce sai ya karanta wannan addu'a daga ƙarshe ya ce abu huraira shi ya koya musu su ma almajiran abu huraira sannan shi ma abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya musu sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na fata an gani daga kenan an jiyo hadisin kabiran an kabirin ka'adat al-ahadith wa sa'ir al-ibadat allati kanat 'ala sunnah fa innaha kanat 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yarwiha 'anhu ashabuhu ويروي عن أصحابه تلامذتهم من التابعين وكذلك التابعون يرويه يرويها عنهم أتباعهم من أتباع التابعين أهكا وأتوأينهم الدين يزومنا وشين سي يتي إنزاكو كنت أبتي اللهم رب السماوات السبع والأرض يا ألا أبنجج سمي قدابكي أبنجج كسا ورب العرش العظيم أبنجج الأرش من جرمة ربنا ورب كل شيء ubangijinmu kuma ubangijin dukkan komi da ma'anar shi ne khalid arrazik mudabbir dangane da kowace iriyar halitta wadda muka sani da wadda ba mu sani ba la rabba siwahu subhanahu wa ta'ala fa kullu khalqin marbubun lah fa huwa rabbun alayhi faliq al-habbi يعني يا فارق الحب إضافة على النداء وهو أيضا منادى فارق الحب يا كي وند كيكي ساغر واتو أينهم أسا قاير أبن تتفتو wannawa kuma kai ke tsaga ainihin kwasfa ɗan abincin ya fito daga cikinta kwasfa irin bawon a ce kujiya ko bawon wake allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya tsaga ya sanya ɗan abincin a cikinta ba wani inji ko wani mashin ko wani kimiyya ta wani bature ke wannan ba da haka aiki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai galibin addu'o'i za ga suna farawa da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala munzilat taurati wal injil ya kai wanda ka saukar da at-taura da injila wal qur'an wanda ka saukar da al-qur'ani mai girma a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها kuma ina neman tsarinka daga sharrin duk wata dabba ma'ana duk wata halitta bi anna dabbata ma yadubbu 'ala al-ard Allah khalaqa kulla dabbatin mimma da abin da ke tafiya a saman ƙasa da wannan ma'anar ana kiran shi dabba shi yasa yace fa min Allah khalaqa kulla dabbatin مما منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع آخذ أنت آخذ بناصيتها وندك كي ركد مكرك ودتا غاشن غوشي نقوة إلي رهلتا الله تعالى كي ركد إتا دما أنرشيني سبحانه وتعالى يكي ركد رايورتا أنت الأول فليس قبلك شيء kai ne na farko wanda babu komi kafin ka babu komi kafin Allah subhanahu wata'ala shine na farkon farko farkon da ba ta da mafari wa anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay kai ne na ƙarshe kuma babu kowa babu komi a bayanka domin kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika ذو الجلال والإكرام وأنت الظاهر كين مبيني وليس فوقك شيء باب كومي أسمك لأنه سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات ذات شم مدوككين با أبن دكي سمدش sa'annan sifofin shi madaukaka ne ba abin da yafi nashi ko irin nashi babu shi shi komi nashi na daban ne sifofin shi sun fi na kowa tsafta sun fi na kowa ɗaukaka sun fi na kowa cika sun fi na kowa kyawu wa an talbaɓinu kuma kai ne wanda yake a ɓoye falaisa duna ka shai ba abin da yake wato ainihin ya fi ka ɓoyuwa ɓoyuwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala irin ta ba a ganin shi da ido a wannan rayuwa ta duniya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar koyuwa ta ainihin wato sanin gaibun shi babu abin da ya kai abin da Allah ya ɓoye koyuwa don duk abin da ka ɓoye wata rana ana iya gano shi amma shi Allah ta'ala akwai abubuwan da ya ɓoye su ba wanda ya isa ya san menene su sai shi sai in ya ga dama ya sanar da wani daga cikin bayinsa kamar lamarin tashin alkiyama ba wanda ma ya sanar shi kadai ya san da ita kamar yadda ainihin ya faɗa a gurare mabambanta يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وكاك لمر انت أبويك ليك أبني ديشا في علم الله سبحانه وتعالى وند بيقدامر سند بايبا ومن علم الله أكون ليك سند باينسا إن يا قدامه akwai wanda kuma ba sa iya kaiwa gare shi wala yuhibuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha iqdi anni ad-dayna ya Allah ka biya mun bashin da ake bina bashi fitina ne in zaka kwanta kai kai wannan addu'a wa aghnini min al-faqri kuma ka wadatar da ni daga talauci ka magance mun babu da rashi domin su ma suna cikin munakhisat abubuwan da ke hana wa rayuwar ɗan adam jin daɗi ya kasance talauci ya addabe shi bashi ya mamaye shi shi yasa shari'a ta koyar da addu'o'in da zaka dinga yi ka samu tsari daga wa'annan abubuwa Allah ka tsare wannan hadithi al'imamu muslim ya fitar da shi hadithi na 2713 wanda ainihin riwaya ce ta abu huraira kamar yadda muka gabata malam ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama lamma rafa'a sahabatu aswatahum fi dhikri da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sahabban shi suka ɗaga murya suna ambatan Allah ya ce ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala qa'iba innama tad'una sami'an basiran qariba innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi muttafaqun alayh cikin balaguro ne sahabbai suke haka idan suka zo guri mai tudu kamar yadda hadisin ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari in suka zo guri hawa sai su dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ce rafa'na aswatana bi takbir sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ku mutane ya tausaya musu irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa ma kawunan ku tausasa ma kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba kuma wanda kuke kira ba kurma ne ba wanda kuke kira ba wanda baya nan ne ba innama tad'una sami'an basiran qariba wanda kuke kira fa ku sani mai ji ne mai gani ne kuma wanda yake kusa da ku wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid innal ladhi tad'una lallai wanda kuke kira kuke roko kuke bauta mawa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ya fi kusa da ɗayan ku fiye da wuyan abun hawan shi wanda yake saman raƙumi kaga kafar shi na dab da wuyan shi ko saman wuyan raƙumi amma dai Allah ya fi kusanci da bawa fiye da wannan kusancin da wuyar raƙumi yake da kafar mahayinsa abin da ya kai Allah kusanci da kai za ku wanda yana kusa da kai kana saka wani abu a ranka bai sani ba shi ko Allah wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur kaga ba wanda ya kai Allah kusanci da ainihin wato bawansa wannan hadisi akwai raddi ga waɗannan masu wazifar ƙarya masu zikirin ƙarya su dinga ɗaga murya su kunna mikro a buɗe lasifika a hana mutane bacci wai ana ainihin wazifa ta laraba ko wazifa ta juma'a ana zikirin juma'a zikirin ainihin wato laraba da marece a shimfiɗa farin kyalle na hika an i'tiqadatil batila bima yakhussu dhalika al-firqa wannan kyallen da suke shimfiɗawa tilkal firqa ko i'tiqadi mummuna a kai da kudurin wai annabi sallallahu yana kai da shi da sahabbansa Abubakar da Umar suna kan wannan kyallen kullum zaka ba a ketarawa ta tsakiyar wannan kyallen da suke shimfiɗawa kuma in za a karanta jauhara ma to har aqida ta hululi suna sanyawa a ciki na cewa Allah ya kan sauko wal iyadu billahi da wannan cikin jawahir nasu jawahirul ma'asi wannan bayanai akwai su karara an gane ku sau da haka Allah subhanahu wa ta'ala in za ka roƙe shi yana jin ka da duk irin sautin da ka yi amfani da shi bai ka daga mulki in dai dan Allah ake yi ko da ke dama sun ce suna yi ne wai dan a haushi ko suka ce su zikirinsu suke su ji daɗi makiyin manzo ya ji haushi idan sharri kai ka ce ahlus sunna shine makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba mai ƙarya ne ƙarya ne a dai lalubo makiya manzo din wanda suka ce ba za su yi sunna shi ba da suka ce ko shi ya hana su bid'a ba za su bari ba da suka ce ma ko da zai taso wal iyadu billahi wa subhanahu daga kabarinsa daga madina suka ce ta kan shehuwa ne wani suka kira wani mushe da ce ta kan shehuwa ne sai su taka wuyan shi wal'iyadu billah bana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha minna ma asfaha hadha al-qa'id wa ma aqba so da haka in zaka roki Allah du'u rabbakum tadarruan wa khufya ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين take yace ku sauƙaƙa ma kanku wanda kuke kira ba kurmani ba wani wanda yake nesa da ku yana kusa da ku da iliminsa da jin shi da ganin shi da ikon shi da ƙudurarsa roƙe shi zai ji kaga wannan akwai alqurb alqurbu min alibad Allah ta'ala qaribun bi ibadihi wa in kana baniyan anhum dhata lakinnahu qaribun minhum ilman wa qudratan wa sam'an wa basra wannan hadisin abu musa al-ash'ari bukhari ya fitar 2992 muslim 2000 da ainihin wato 704 malan yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa wa salatin qabla ghurubiha faf'aluhu muttafaqun alayhi a wani hadithin wanda shi kuma ya zo da sifa ta ru'ya wanda mun ji ta cikin ayat ya kawo juhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ya kawo al-ara'iki yanzurun ya kawo lillazina ahsanul husna wa ziyada to gashi nan a sunna annabi yace innakum lallaiku satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri a daren sha hudu la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi turmutsutsu ba a gurin ganinsa ba za ku yi turereniya ba ba za ku yi wato ainihin matsatsi ba a gurin ganin ainihin Allah subhanahu ta'ala yanda ba kwa turereniya gurin ganin wata daren sha hudu ranar da babu hadari babu girgije ba abin da ya rufe sa التشبيه يعود لنظر العباد لا يعود لله سبحانه وتعالى بألا أكا صفا تادمي دوتاب وانا تشبيه الرؤيا يعني بقى تشبيه بقى تشبيه المرئي بني كوي بنبنتي كو بقى تي ذا أغا وتا ياي كما دا الله لا لا سبحان الله ذا أغا وتا إرن يند أكي غنوا ذا أغا الله إرن يند أكي غنوا وتا كنان غنن أكني aka siffanta shi kuma ganin sifar waye sifar bayi sifatul ibad ru'yatul qamar sifatul ibad wa ru'yatul Allah sifatul ibad aidan hum alladhina yarawna Allah lakin almar'iyya huwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yushabbah almar'iyya bilmar'i انما شبهت الرؤيا بالرؤيا شبهت الرؤيا بالرؤيا رؤيه الرؤيه الاولى في الدار الاولى للقمر ليلة البدر والرؤية الثانية في الدار الآخرة لله عز وجل فالرؤيا من العباد الأولى والتالية والأخيرة إذن ذاك أبنجج قرآن القيامة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم وتشاورات إن كان سوف الله in kana so ka samu wannan ladda in kana so ka samu wannan jin daɗin idan kun samu iko kun samu dama Allah tughlabu ala salatin kan kar'a rinjaye ku dangane da yin wata sallah wadda ta kasance qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wato sallar asuba wa salatin da wata sallar da ta kasance qabla ghurubiha kafin faduwar rana faf'alu to ku maza ku haka ma'ana in kana son ka samu wannan falalar ka kiyayi luzumtar sallah ka kiyaye luzumtar sallar asuba da la'asar cikin jami'i kar kai wasa da su kar kai sakaci da su suna cikin mafiya daraja daga cikin salloli hafizu ala salawat was salatul wusta hadisi ya fassara as-salatul wusta da salatu al-asr يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس هكذا نصلر أصباه الله سبحانه وتعالى يا كرات وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهدها الملائكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر, صلاة الفجر وصلاة العشاء لك سلر لأسر سلر أصباء سألنا سي عشاء سوني مفيا فللا تكن سلوي أما على الإطلاق صلاة الأصل صلاة العصر هي أفضل أنها الوسطى يعني الفضلى مفهوم na'am wannan hadithi muttafaqun alai hadisi ne na jarir ibn abdullah al-bajali da yana cikin bukhari 554 muslim 633 malan yace ila amsali hadhihi al-ahadith allati yukhbiru fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an rabbih bima yukhbiru bih da ire-iren waɗannan hadisai wanda a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayar da labari daga ubangijinsa irin abubuwan da yake ba da labari fa innal firqatan najiyata ahlas sunnati wal jama'ati lalle tawagan nan mai tsira daga cikin tawaga ta ƙungiyoyin addinin musulunci wadda kadai za ta samu tsira waɗanda su ne ahlus sunnati wal jama'a alladhina kanu ala mithli ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yu'minuna bi dhalika suna yin imani da haka ahli sunna ba wani tabtaba ba haufi damuwa shakku rudani ba shi da wannan dangane da abin da Allah da manzo suka ba da labari kama yu'minuna bi anna bima akhbara Allah bihi fi kitabi kamar yanda suna yin imani da duk abin da Allah ya ba da labari cikin littafinsa min ghairi tahrifin ba tare da karkatar da abun ba a ce alghadabu ana nufin al'azab a ce alistiwa ana nufin alistila a ce alfarahu ana nufin arrahma da sauransu addahiku suka ce ana nufin arrahma duka wannan tahrifi ne ba tawili ba karkatarwa ne sun ɗauke abin daga hakikanin abin da Allah ya ambata zuwa ga wata ma'ana daban zuwa ga wata ma'ana daban to babu wannan cikin sifofin Allah ahli sunna ba sa karkatar da sifofin Allah da sunayensa wala ta'dil kuma ba tare da korewa ba Allah ya ce yana sama kun yadda yana sama ba mu kore ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana da hannu mun yadda yana da hannu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha Allah ta'ala yana da hannuwa da ya ce mawa shaidan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya Allah yana da fuska wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram da sauran duka waɗannan sifofin da suka zo fil kitab aw fi sunna mun yadda da su ala ma hiya alayhi wa min ghairi takyifin kuma ba tare da takyifi ba ƙoƙarin kamanta yadda suke ko tambaya akan ƙaƙa suke babu wannan domin shi laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wanda yake kama da shi babu wanda yake daidai da shi balle a ce kaza don wani irin nashi balle a ce ga yanda yake yin kaza a aikace la la la ba wanda ya isa ya gane wannan wala tamthilin kuma ba tare da buga misali akan wani abu na sifar Allah ba a buga misali da na wani a ce to irin na Allah kaga shi ma kusan dai nau'i wato yana dan kama da takyid duka ba a ma Allah subhanahu wataala kuma yace fala tadribu lillahi al-amthal la tadribu lillahi al-amthal wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya babu bal humul wasatu fi firaqil umma a a su ahlus sunna su ne tsaka tsaki a cikin bangarorin al'umma waɗancan sun yi guluwi waɗannan kuma sai suka yi wato ainihin sakaci bainal mufarridati bainal ifrati wat tafriq a cikin kowane bangare na aqida zaga ahlus sunna su ne tsaka tsaki kama annal ummata هي الوسط في الأمم kamar yadda al'umma ta musulunci ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mai tsaka-tsaki da adalci a tsakanin al'ummuna da suka gabata bain al-yahudi wan nasara tsakanin wato sakaci na yahudawa da wuce iyaka na kiristoci ahlus sunna sai suka tsaya tsaka-tsaki dangane da misali annabi Isa yahudu suka wuce iyaka suka ce ma ko kuma nasara suka wuce iyaka gurin san shi suka ce shi dan Allah ne wal iyadu billahi wa subhanahu yahudu suka yi sakaci gurin nuna cewa shi bawan Allah ne har suka ce ma shi din wato dan zina ne wal iyadu billah musulmai sai suka tsaya tsakatsaki suka ce a shi abdullahi wa rasuluhu ne abdullah raddi ne cewa annabi isa abdullahi ne raddi ne akan kiristoci da suka ce shi ibnullahi subhanallah kenan shi bawan Allah ne ba dan Allah ba wa rasuluhu raddi ne akan kiristoci akan yahudawa wanda suke ganin cewa ainihin wato shi din wato bai da asali mai kyau a'a manzo ne ba daga cikin manzannin Allah wanda shine aqida ta musulmi to hakan nan cikin kowace mas'ala ta aqida ahlus sunna su kuma sai suka zama su ne suka dace da tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa da gazgatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Allah subhanahu wataala da sifofinsa sai mala yace fa hum wasaqun fi bab sifati Allah azza wa jalla baina ahli at-ta'dil al-jahmiyyah wa ahli at-tamthil al-mushabbihah ahli sunna tsakatsaki ne cikin babun sifofin Allah ta'ala tsakanin ta'atili na jahamiyawa jahamun safwan qabbahahu Allah tare da a'wan din shi masu kore ma Allah sifofinsa yace sami'un ne bila sam'i basirun ne bila basir bila basar yace Allah alimun bila ilmi yace wafiyun bila wafa subhanallah ai shine balaraban kauye yace to kai ma yanzu da za a ce babanka mai ilimi ne kuma kasu kasur gumin jahili mai dukiya ne kuma kududin talaka a ce babanka mai karfi ne kuma surkududu rago mara karfi ya kake gani an yabo babanka ko an zage shi a madahan turahu am hija'an wa subbatan wa wuz'an kafaka Allah ya ahmaqal bashar fa innaka shaytanun bu'itha li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila saqar to jahamawa suka kore ma Allah sifofinsa a gurinsu Allah baya ji inna lillahi a gurinsu Allah bai da iko a gurinsu Allah subhanahu wa ta'ala baya gani a gurinsu Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da hannu a gurinsu Allah subhanahu wa ta'ala baya magana inna lillahi inna ilaihi raji'un daga wannan jingina ma Allah na ƙasa ni da tawaya الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى سنن بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة سأنن أهل السنة سوكم تكاتكيني bayan cewa ba sa tare da mu'attila jahmawa kuma ba sa tare da mumattila su ne mushabbiha wanda cikin afzaz afzaz da wato ainihin ɓangarori na bid'o'i ake samun mushabbiha akwai daga cikin khawarij wanda suke tashbihi akwai daga cikin karramiya wanda suke tashbihi su kamanta sifar Allah da tabawa su kamanta sifar Allah da tabawa sun yi ithbat amma suka wuce iyaka gurin ithbat shi ko ahli sunna ba mujarradin ithbati yake ba yana yin ithbati tare da tanzihi yana tabbatar ma Allah sifofinsa tare da kore kamanceceniyar sifofin bayi da na Allah to so yancin suka ce a tunda ya ce yana ji ko irin yadda kowa ke ji tunda ya ce yana gani irin yadda masu gani suke gani tunda ya ce yana da ilimi irin yadda kowa ke da ilimi wannan na ƙasa ce aka jingina ma Allah nan da ka kwatanta bawa da Allah to ka jingina tawaya ga Allah kuma wannan kafirci nu'aym bin Muhammad رحمة الله تعالى عليه من شبه الله بخلقه فهو كافر وان يكمن تألا دباين سياكا فرطا يتي أما وليس فيما آه يعني وليس فيما جاء عن, عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه أو كما قال نسم بيزو يندي يكوين أتهم بخال يكاوش تعليقا وهو موصول صحيح موصول أظن موصول أتكن littattafai da dama sa'idun mansur ya kawo shi mausul hakan nan al'imam bai haƙi cikin sha'abul iman to saboda haka ahli sunna ba sa tashbihi kamar yadda ba sa ta'abu ithbati suke yi tare da kore duk wata naqas wa hum وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم سنة أهل السنة أتكم بابنا أيكم الله سكاسكين يسوع سكان جبرية ودا قدرية ودا سوى جبرية ودا قدرية الجبرية والقدرية سنشابا بن سنجهل لريقا su jabariyawa athbatu lil abd al qadar wal qadariyya salabu an al abd al qadar fa athbatuhu lillah la al jabariyya athbatu lil abd al qudra ala al ibad athbatu lillah wa salabu al mashi'ata an an al ibad su kuma qadariyawa athbatu lil abd al qadar al qudra ala al amal wal fi'l وسلب المعرفة والعلم عن الله سبحانه وتعالى جبرية سكتي دك أبن دباوة زي توشي بيدا وانا الهكي عند الله ني قدر مشي قدرية سكتي دك أبن دباوة يي وبار وان الله مسمن إن شاء الله kace ba zai yiwu ba Allah ya kaddara sharri kaga wannan ƙaryata alqur'ani ne dukkan su suka yi jabariya da kuka ce bawa ba shi da iko kashi nan Allah yana cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur walau aradu al-khuruj la a'addu lahu 'udda idan kenan in can da suka fita arada al-khuruj idan al-irada muthbata lil-'abd qadariya da kuka ce bawa da abin da zai yi Allah bai san da shi ba sai bayan yayi wal iyadu billah ko baya yiwa a ce Allah ya kaddara abin da yake zai zama sharri gashi nan wasu ma sun yi shirka sun hada Allah da wani Allah ce walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da ba za su walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin komai sai da ganin daman Allah wa ma tasha'un illa in yasha Allahu rabbul alamin daga da jabariya da kadariya batatu ahlus sunna ya suka tsaya tsaka tsaki suka ce bawa Allah ya bashi iko amma komai na hannun Allah duk abin da bawa yi yunkurin yi in kaga abin ya tabbata to Allah ya ga dama in bai ga dama ba ba zai tabbata ba masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ma shi'ta kana wa in lam asha wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun sai ce wa fi babi wa'idin lahi bainal jabariyyati bainal murji'ati wal wa'idiyyati min al qadariyyati wa ghayrihim ahli sunna ababun wa'id kyacewa da tanadi na azaba to tsakatsaki ne su tsakanin wato ainihin murji'a da kuma wa'idiyya daga cikin kadariya da sauransu su murji'a wa'adiyya sun fi daukan bangaren alwa'ad da kawarin rahama tunda an ce mumini zai shiga aljanna to ko me ma yayi ba zai cutar da shi ba la yadurru ma'al imani kufrun suka ce wal iyadu billah أو ذنب كما لا يضر لا, لا تضر مع الكفر طاعة وجبرية suka ce inda mutum mumini ne saban Allah ba zai rage mai imani suka ce imani baya karuwa a gashi ma kariya ta Qur'ani da yace ladina idza zikrallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun hakan nan tsakatsaki ne su bainal murji'a din da kuma alqadariya da cikin wa'idiyya wanda su kuma sai suka mance da bangaren rahama sai suka kalli bangaren azaba ce duk wanda yayi babban laifi wuta za shi khawarij kenan mu'tazila suka ce duk wanda yayi babban laifi dan wuta ne zai dawwama a cikin ta amma ba musulmi ne shi ba kuma ba kafiri ba shi manzilatin baina manzilatayn khawarij kuma suka ce arni kadariya suka ce ba ruwan Allah wa'annan duka halakakku suka murji'a suka ce a kamilul imani ne ya je ya zina ya sata ya sha giya har yanzu imanin shi irin na jibril irin na su abubakar siddiq in ji murji'a wato wa tamsil basirati ka ji an nema tamsil basira ka samu murji'a to babu mai toshashen basira irin wani kai fasiki ka kwatanta shi da mala'ika ko ka kwatanta shi ai ilzami aka yi musu da suka ce imani kawai abu ɗaya ne ba wani bambanci tsakanin shi sai alkahabani misali ce imanu jibrilin wa imanu ladhi rakiba al-ma'asi inda kum siyani wa fi babi asma'il imani waddini a babin sunaye na imani a cewa na mumini ko wani ahli sunna tsakatsaki ne bainal haruriyyati tsakanin hawarijawa wal mu'tazilati da mu'tazilawa wa bainal murji'ati wal jahamiyyati da kuma tsakanin murji'awa da jahamiyya khawarij a gurin su wanda yayi babban laifi ya zama arni sun canza mai suna daga musulmi tunda yayi ƙarya ya koma kafir mu'tazila suka ce alala da kako ce mai arni amma dai ba ba zai shiga aljanna a wuta zai dawwama ayo a ce mai arnan a huta mana dama wutar ta suwaye uiddat lil kafirin suka ce a wuta zai dawwama amma ba arne ba abin da ciwo gwara ma ka ce arnan ka bi khawarij din da ka tabbatar ka halaka so haka wanda yayi babban laifi a gurin ahli sunna yana cikin hadari amma wannan bai fidda shi daga cikin imani komai na iya faruwa Allah ya ga dama zai kama shi akan wannan laifin da ya cancanta kuma Allah ya ga dama ya yafe mishi rahmar Allah mai faɗi ci ba a shiga tsakanin bawa da Allah in dai ba bawa ya kafarta ba ne na'am sai ke cewa fi ashabi rasulillah sana bainar rafidati wal khawarij cikin sahabban manzon Allah sallallahu imanin ahli sunna tsakatsaki ne tsakanin wuce iyaka na rafidawa da ainihin khawarijawa rawafid su ne waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi'a kenan da suke zagin annabi sahabbai ma suke kafirtar da su su kawwana su su nafaka su su komi duk wani abu rashin mutunci suna jingina masu sahabbai wal iyadu billah haka khawarij suna wuce iyaka wurin sukar ahlul bait su ahlul bait a gurin yan shi'a abun bauta ma suka dauke su su kuma khawarij sai suke sukan su har suke zagin su cikin nawasib kenan da khawarij ana sanya nawasib cikin su to ahlus sunna tsakatsaki yana yaban sahabbai ne baya aibanta su yana son su ne baya kin su amma kuma bai ce su ma'asumai ne yana son ahlul baiti ne baya zagin su yana yaban su baya aibanta su yana girmama su yana musu addu'a amma bai ce su ma'asumai ne irin yadda yan shi'a suka ce ba kaga tsakatsaki kenan ko dama wa khairul umuri awsatuha ko kuntum khayra ummatin wato ainihin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas gashi ba da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa Allah ya samu dace sai mu bashi insha Allah